wanda ya daidai da ɗaya ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba manta ba mun yi darasi na uku a wannan littafi mai albarka amdatul ahkam na babban malami abdulgani ibn abdulwahi aljumma'ili almaqdisi wanda ya rasu a shekara aka yi shekara ta dubu ɗaya a ɗari biyar da arba'in da ɗaya ya rasu a shekara ta ɗari shida ne mun yi darasi guda uku mun kuma tsaya a kan hadisi na farko hadisin Umar kan Khattab Allah ya kara masa yarda idan ba manta ba mun faɗi cewa wannan hadisin tushe ne umda ne daga cikin wato tiraku na musulunci da a farko mun ce wato shi hadisin Umar kan Khattab ko kafin mu zo nan Umar kan Khattab mun faɗi waye shi cewa shi ne halifa na biyu annabi alaihi salatu wassalam ya yana son sa kwarai da gaske sannan kuma annabi ya bari shekara goma sha uku domin an haife shi ne bayan shekara jiwa da shekara goma sha uku sannan sai na umar ya yi abubuwa da yawa domin a tsawon da ya yi tsawon shekarun da yana kai kalibanci za ka ga abubuwan da ya fitar awon suna rubuta littattafai su rika kiransa akbarar umar wanda za ka gani ka kalla zai ga mujallabi ɗaya biyu uku gaba ɗaya rayuwar ta ce a ciki ya shekara goma da wata shida yana yin kalibanci ya kuma shuka adalci mai tsawon gaske wanda ko a yanzu mutane za su gwada kwatanta adalci sai ka ji ana kaman mulkin sai da Umar Umar bin Abdul Aziz shi kansa ne ko shi abubuwan da ya aiwatar a cikin mulkinsa kwaikwayo ne na kakansa Umar kan kakansa Umar dan kada Allah ya kara masa yadda sirki Annabi alaihi salatu wassalam ne mun faɗi wannan a baya Annabi da auren yarsa bayan kasancewa shi ne halifa na biyu sai da Umar Allah ya kara masa yadda mun ga irin yadda ya shuka adalci a lokacin sa da a lokacin sa ne aka fitar aka fara baitul mali aka yi kowa albashi wanda ya ritaya albashinsa ya fi wanda yake aiki domin yana ganin cewa babu yadda za a yi mutum ne ko rubuce ka kuma mutu da su su banka aka sai na umar idan ana baka naira goma to in kai da ya sai a goma talatin kuma domin yana ganin duk chemical energy da su suka zuke to wannan wato sai na umar Allah ya kara masa yadda ya shuka wani abubuwan na alkhairi masu dimbin yawa sanan da karshe Abu Lu'lu al-Majusi wanda ake kira da Fairuz sunan su kenan ya kawo kara ubangidansa gurin sai na Umar mujira ta bin Kurba da ya kawo kararsa ya zo sai na Umar ya bincika ya ga cewa mujira ne ya ka shi bai rufe bai da gaskiya to sai kullace wata rana ana sallah sallah azuba ya lallabo dawa mace ni ya sassaka kibiya ko maki ya sa masa guba sai kwanaki a ciki ya lallabo ta doka sai na Umar yana sallah a yayi raka'a ta farko bai shiga ta biyu bai dan yau Abdurrahman ibn Auf shi ya dora da sallah a daidai wannan lokacin to wannan raunin da Yamar ya kai yan kwanaki wasu zuwa kamar abin da ya kama da haka idan ya ja nono babban duka sai nonon ya zubo ta wannan guri tunda ba irin yanzu bane da za a ce ba za a je a operation a dinke guri a kaza saboda haka firan tuno nan da yake da yana fita ta gurin to shi kan sai sallama cewa lallai a ba bi tsawon rai ba to a nan lokacin ya kai ya zo mutane guda a shida daga cikin kula ba uraka man ajratul mubashiruna bil janna yace ki bi su zabo mutum ɗaya a cikin su wanda zai jagoranci domin ta al'umma ba ta tafiya babu wanda zai jagorance ta nan da nan wato aka haɗa mutum wannan guda gidan da suka rage wanda Sa'id dan zai mun kitse bai sa shi wani saboda ni dan uwan zai amma ya ce Abdullahi dan Umar ya zama mai sa ido amma kada ya ce komai a cikin kallo kawai ne da karfi kowa ya tanazuri suka sauka suka bar Abdurrahman bin Auf da Usman bin Affan da Sayyidina Ali shi ma Abdurrahman bin Auf ya ce ya sauka sai ya rika gidaje yana tambaya wane ne kamar ƙuri'a wa kuke gani ya mutan danta duk suka zabi sai na Uthman bin Affan shi ma sai na ali zai mu baya aka ci gaba da wannan to bayan sai na war Allah ya kara masa yadda ya bar duniya sai sai na Usman ya dora to wannan shine a takaice abin da muka yi a baya sai muka shiga hadisi na bala amal bin niyyat to wannan hadisin muka ce jigo ne daga jago wato hadisan da suka kunshi musulunci inna bala amal bin niyyat kaga sai na Umar ya rawaito sai kuma hadisin wa hadisin na na Aisha man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rajul hadisin na na Aisha ne hadisi na na na nawa ne a cikin arba'una hadisi hadisi na na shi ma sai ake a hadisin ne arba hadisi arba'in da biyu in ka samu mai hamsin wato mai yawan shi ne mai hamsin hadisi na nawa ne na ɗari na uku na biyar barakallahu fi hadisi na biyar ne sannan kaga shi ne hadisi na biyu hadisi na uku shi ne hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa ya dade yake min hukmin islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni ko kuma su kawo na uku sai innal halala bayyana hadisin wayi hadisin innal halala bayyana wa innal harama bayyana ko bai nawa ba umurun mutabihat hadisin wayi na'am don ba da bin bakir barakallahu fi sannan sai min hussein islam al-mar'i na hudu sannan kuma sai abu hurairah ne wannan na hudu shi min hussein islam al-mar'i sannan sai na biyar idza arfi duniya ko wayannan biyar din ke kawo su ne cikin musulunci hikimar da yasa na kawo wannan dan ku gane masu suka sai na Umar da wuce idan suka wuce ma sai na Umar to sun wuce ma sai duka uku na musulunci domin hadisi na wal amal bin ya sai ji uku ne na musulunci ana rushe shi a rugawa musulunci wannan hadisin ba wanda ya rawaito shi banda shi babu sai dai hadisai masu ma'ana irin ta haka amma inna mal amal bin ya duk inda ka koma a cikin hadisai shi kadai ya rawaito hadisi ne dalili saboda kaga kuma mutum ya lallabo bayan ya gama sai na Umar sai koma kan sai na Abu Hurairah shi ma kaga ya ƙara ruza ba kashi biyu cikin uku idan ka dauka biyar ne kashi da cikin biyar ya rusa ba sai zai rusa haka kamar yadda wani ya rubutu ai rubutun da ya yi littafi a irin mutanen da suke zagin sahabbai kaga na baka uku ya dauka da ya cikin sahabbai sai rusa sai na Abu Huraira gaba ɗaya ba fata fata da ya koma cikin tabi'ai sai dau Imam Malik ya raba bakin jiki ma da ya dawo cikin tabi'ai tabi'ai sai dau Sa'id bin Musayyib to a wayannan tabaka cikin kuma duk wanda ka kire ka rusa musulunci don kowa kowanne a tabaka ta farko a shekara ɗarin farko abu hurairah jiko ne shekara ɗari da biyu karni da biyu imam malik jiko ne a shekara ɗari da uku ɗari da biyu kai akilin mutakaddimi ne jima jiko ne kaga da bara da suke sai da su gaba ɗaya littafi guda ya tsitsi da musu yanzu zage sai ce ba abin da suke wa musulunci shi ne da ya zai ya yi zagi shi yau ko ba yau musulunci wani abu shi da ya zagi al'adar takarda da bata fi shafi ɗari da wani abu ba bai ji yau musulunci a yi amma wanda ya yi wata ya kawo hadisan na biyu yau wanda ya zauna da annabi alaihi salatu wassalam ya kwankwaɗi karatu a gabansa bai yi komai ba da saboda haka wannan shi ne ya yi na umar to sai muka karanta hadisin innamal a'malu binniyat muka ce ita niyya a luga likiran mirin din shi ne alhamdu kawai yake mutum ya nafaci abu ya ke kira da niyya amma abin da ake kira da ita niyya kuma a istilahi shine wato mutum ya nafaci yin wani aiki zuwa ga Allah madaukakin sarki dan ne muku sarki zuwa ga shi ya ke kira niyya wato a a shari'a domin yi bayani a cikin idan ba ku manta ba mun ce niyya ta wato dama su gida biyu kashi na farko shi ne ta bangaren lada ta bangaren lada shi ne wato muka ce akwai niyyar da idan mutum ya yi niyya kuma ya aikata za a ba shi lada goma daga goma zuwa ninkin bane har zuwa ɗari bakwai har fiye da haka مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة حبة سبع سنابل منفذ والنفس sannan na biyu shi ne wanda ya yi yin aikin lada amma wanda dalili ya sa bi ba shi kuma za a ba shi lada ɗaya cikakke sannan na uku shi ne wanda ya yi yin aikin lada sai gajiya ko ko yi tafiya za a rubuta masa cikakken lada shi ma shi ne annabi yake idan safara al-abdu aw mariza idan mariza al-abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu wato muqiman sahihan aw kama kana cewa idan mutum ya rashin lafiya ko ya tafiya ya saba yin azumin nafila ko ya saba yin rawatib wasu nafilfili sai wannan abin rashin lafiya ta hana shi ya sai a ci gaba da rubuta masa ladansa sannan ta bangaren alhaki kuma muka ce shi ne wanda mutum ya yi niyyar yin alhakin kuma ya aikata sai a ba shi zunubi daya ya yi niyya ya fasa sai a ba shi lada ya fasa don Allah sai a ba shi lada ya yi niyya sai ya gajiya shi ne ya yi niyya zai je zina sai ga yi ba sai an ba shi zina guduni ko kuma ya ɗauko wani abu zai sha sai ya hango mahaifinsa ko wani da zai hana shi sai ya fasa zunubin yana nan to shi ne mun faɗi wayannan sannan muka zo muke magana akan haɗa niyya biyu idan jinsi da makasudi sun haɗu jinsi da makasudi shi ne muka ba da misali yanzu wanda ya zo yanzu misali da ban bayar ba wanda ya shigo masallaci bai raka a kalfajir a gida ba haka idan ya zo masallaci ka'ida ai akwai da niyyar su masjidi to yana shigowa kuma wato yana shigowa masallaci kawai sai ba cikakken lokaci sai ya raka ne wannan tahiyatul masjid ta wadatar mar a matsayin kuma a bakatar masjid ta ta dauki mazaunin tahiyatul masjid da ke zai samu cikakken lada kaga ya ji kudin su bikin da dutse da yanzu an fahimta da kyau ko muka ba da misali kuma da wanda take a take ita kudin da ya sadi da ita masjid bayan nan kafin ta yi wanka jinin al'ada yanzu kaga duk wanka ya kama ta guda biyu to idan ta yi tsarki yanzu wanka ɗaya za ta yi da niyya biyu ya halatta mun kawo wayannan misalan da dama to abin da wato sannan muka faɗi rubutewar aiki idan aiki farkon na da alaƙa da ƙarfi mutum ya shigar da iya idan ya shiga a ƙarfi ta rusa aikin duka amma idan farko bai da kamar sallah wanda ya fara sallah raka ta farko ya yi da kyau ta biyu yana fara da yiwuwar sirikin da ya shigo sai gyara ta to ta biyu ma ta rufe ta farkon ma ta rufe duka amma idan ya yi raka a biyu mai kyau ya kuma biyu mai kyau yana zai biyu a ta biyar da ta shida kawai sai ya ta shiga to iya ta biyar da ta shida ce ta lalace sauran hudun sun sha haka wanda yake sadaka yana cikin bayarwa yana ba da naira goma goma sai ga wani abokin harkar a kasuwa in ya ganci zai man magana ce wani duk kuɗin da yanzu naira goma goma kake bayarwa sai goma ishirin ishirin to goma goma ta sha amma ishirin ishirin sai ya tashi ba ta rufe wanda ya fara sallar sallar yana sallah kawai da ya ji motsi a baya sai ya gyara ta sai da ya idar kawai da ya jira sai ga akuya ce a gefe kaga bai ka wato wato ladan ladan ya koma zuwa ga akuya ba lada wata wata saboda haka wannan shi ne abin da ya kamata mu lura mu kiyaye ko da yaushe mu tabbatar da niyyar mu gyara ta na yawa to sai gaba ta karshe shi ne wanda nake so kawo mahallin niyya ban faɗa wata din da yake mahallin niyya gaba ɗaya malamai sun haɗa kan cewa mahallu halittar zuciya saboda haka kada wanda ya sake in ya zo wurin wani abu ya bayyana biya an ba gurin aikin hajji ba a aikin hajji ne ka ga wannan mutum sai ya faɗa labbaika allahumma umratan ko labbaika allahumma umratan wa hajjatan sai ya faɗi wannan shi abin da yake faɗa na aikin hajji amma wanda na aikin hajji duk wata niyya da bulabudi da ita kamar yadda ibnu jarir bin abdul salam yake faɗa cewa bid'a ne ba ta da muhalli an bayyana da kyau ko yawa yanzu kawai ta koli zabun nan kyau ko ba ce na yi niyyar tafiya makaranta ba shi ne niyya mutum ya ɗau huta ya je da masu banɗaki ai ba sai ka ce ka yi niyyar zuwa banɗaki ba ba ka buƙatar wannan ballantana wanda zai shigo sallah yana zuwa liman yana nan wani ma sai ya tambayi ya sunan limamin masallacin nan a ce ma sunansa wani hadisi shi ke na wajen salatin isha'i ibtida'an bil imami hadisi ba mun yana rukuri ba har ya dago bai gaba ba wani wallahi har zuwa bi harati gallin albasa fi masjid alaji waje goba wai saka la mu'alla lahu min al-i'rab saboda haka zuwan ka kawai biya shi sa malamai suka ce takbiratul ihram ai kaga wajibi ce ko dole ka yi da rukuni ce idan mutum ya shigo masallaci ya tarar liman yayi rukuni ya halatta ya hada da takbiratul ihram da dukkan biya rukuni yayi guda daya guda ɗaya ta isa yace Allahu akbar yana da yadda mutum ya yi baki kenan ta isa ba kaga yanzu ya hada biya biyu shi ba abu biyu a guda daya saboda haka ba daidai ba ne yadda wasu suke zuwa ga jikin mutum ya faɗi niyya na yi niyyar yin kaza duk ba a da ba bukata ka da sai kayi wannan abin da ake bukata kawai abin da kai niyyar yi ko me shikenan zuciyar ka tana ɗarka shi to ya fita amma da lafuzi da ita duk ba da wajen da ba kan cewa bayyana da ba daidai ba ne to wannan shi ne tsari kafin da muka yi dangane da karatun da muka yi a cikin na biyu الحديث الثاني عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه an karɓo daga Aba Huraira Allah madaukakin sarki ya ƙara masa yadda. Kale yace kala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo kira da an da Allah tabbata gare shi yace la yaqbalu Allahu salata ahadikum Allah bai taba karɓar sallar da yanku ba idan hadasa idan mutum ya kai hatta ya tawadda har sai yayi alwala wannan hadisin wato kamar yadda malamai suke fitar da tausiyi nasa cewa Imam Bukhari ya fitar da shi da wannan lafazin a cikin kitabul wudu ya yi wani babu da yake babu la tuqbalu salatun bi ghairi sahuri sannan kuma ya ƙara fitar da shi a guri na biyu a kitabul iyal babu fi sala sannan Imam Muslim ya fitar da shi a kitabul sahara babu jubu sahara fi sala to mun ji wannan yanzu Muslim ya fitar da shi Bukhari ya fitar da shi duka guraren wai Abu Hurairah abu hurairu an yi sabani a kan sunansa wajen sabani wajen sunaye talatin da hudu aka kawo amma zancen da ya fi inganci ko wanda suka fi inganci suna biyu ne abdullahi ko abdurrahman ibn sakri amma wanda ya fi karfi a ciki shine abdurrahman bin sakri shine suna abu huraira alkunyarsa shine abu huraira annabi ya saba suna abu huraira saboda wato mage da yake yawo da ita akwai karaman majahira yake zuwa da ita har ba da annabi alaihi salatu wassalam to sai aka rada masa wannan sunan wato Abu Huraira sannan a mutumin Adausi al-Azzi al-Yamani mutumin Yamani ya musulunta a shekara ta bakwai lokacin da aka yi yakin lokacin Khaibar bayan yakin Khaibar duk wani guri da Annabi alaihi salatu wassalam ya halarta da Abu Huraira aka halarta wato to aka yi ya yi ya lazimci Annabi alaihi salatu wassalam tsawon lokaci domin daga wannan shekara uku tir ta iya cewa a gaba Annabi ya zauna shi ta cikin sahabbai ya fi kowa yawan sahabbai tabaun min as-sahabi fawqa al-alfi kad naqalu min al-hadith an al-mukhtar khayr mudar Abu Hurairah da Sa'ad bin Jabir Anas Siddiqatun kadaban Umar wa Ibn Abbas mutum bakwai hadisan sun haura dubu daya wanda suka zauna gaba annabi akwai Abu Huraira akwai Sa'ad ibn Malik Abu Sa'id al-Khudri kenan sannan akwai Nana Aisha sannan akwai Anas dan Malik sannan kuma sai Jabir dan Abdullahi sannan akwai Abdullahi dan Umar akwai Abdullahi dan Abbas wayannan mutum bakwai sun fi kowa yau hadisi hadisin da ya haura dubu daya shi Abu Huraira hadisin sa dubu biyar da ɗari uku da saba'in da hudu dubu biyar da ɗari uku da saba'in da hudu shi kaɗai wanda ya rawaito wato a cikin sabai ba da yawan hadisansa me yasa saboda ya ya lazamci gurin baya tafiya kullum masu dukar abu huraira akan cewa ya da yasa yanzu kowa yawan hadisi shi kuma da ya daga baya wannan sai daga cikin wancan da ya zazzage abu huraira har da wannan magana sai daga cikin amsoshin da malamai suke bayarwa cewa ya lazamci annabi alaihi salatu wasalam shekara uku da wani abu ko uku mun ka auna ka raba ɗari biyar da wani abu ko ɗari biyar da hamsin ka raba ta gida wato dubu inda kowane kwana ɗari uku da sittin kowane kwana ɗari uku da sittin kowane shekara ɗari uku da sittin ne in ka auna za ka ga wato wataƙila a ce ba kullum yana rawaitar hadisi biyar a gaba annabi to wanda yake zuwa gaba annabi ya zauna sun saba har dare sai lokacin kwanciya barci zai tafi wanda za su musulunta a gaban sa za su wanda ya zo da tambaya a gaban sa zai zo matan san suna da wani uzuri suka aiko zai ji me za a ce duk wannan fa shi ne hadisi yanzu wanda yake zama a fadar mai matawa sarki dan ya nakalto magana biyar kuma ana zuwa a gaida sarki kullum maganganu guda biyar da gare shi sai a ce ya ɗebo maganganu da yawa ko kinta babu wanda suke zuwa su gaida sarki banda iya haƙi bai kawai suke saka ɗauko hadisi dubu akan su da manyan wanda suke yan gida da za su shigo su su kaga bai yi yawa ba bai yi yawa ba saboda haka wato kuma banda wannan akwai lokacin da abubuwa za su faru fiye da hamsin a rana duk ya rike su Abu Hurairah da yana manta kalmomi yana mantuwa sai kawo duka gaba annabi alaihi salatu wasalam yace ya rasulullah idan ka kai maka mata magana manta ne ke da wuce annabi yace a je ya bunka yana ajiyewa ya mar addu'a sai ya dauka ya kifa daga ranar bai kara manta komai ba duk abin da annabi ya faɗa ya haddace kai daga cikin mizansa akwai lokacin da Abu Hurairah saboda karfin haddasa aka ce idan aka yi sallah a masallaci kamar wannan masallacin limamai ne daban-daban idan watan da ya kare watan safa da ya kare ka zo ka tambaye Abu Huraira anan yake sallah ka tambaye shi sai ga wata a sallar magariba waye ya sallah zai iya ba wani ne sallar magariba sannan da ya dace a raka'a farko Fatiha da sura kaza ya san kaza ya da a raka'a da biyu ya Fatiha da sura kaza sai ya baka lissafi tun daga 1 ga wata har zuwa 29 ga wata saboda haka wanda Allah ya wani yi wannan baiwar me me kuma za ya mace kai akan abin da ya rawaito saboda haka ka ga irin wannan baiwar da annabi Allah madaukakin sarki ya masa ita ce take gobe har yanzu ba wani tashi da zaka dauka na hadisi baka ga Abu Hurairah a cewa Abdurrahman bin Sakri saboda haka Allah ya masa wannan baiwar kwarai da gaske yana ɗaya daga cikin abin da yake faɗa yake ya gode wa Allah matar da ya aura asali yaron da ne ya ne mata ya ne mata aiki daga baya Allah ya wada ta ki aure ta yace na gode wa Allah da ya sa wato uwar gidana wacce nake wa aiki wacce nake wa aiki a karkashin da nake daga baya kuma na zo na aure ta to da haka Abu Huraira yana da yaya uku ko hudun bambanta ba gaba ɗaya a rayuwarsa da wasu na cewa da ya aure da ya yi aure ya uku ya ya ya haifa a duniya ko hudu to Abu Hurairah Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda ya rasu a shekara ta hamsin da tara bayan hijira amsalantin da ya fi inganci don wasu suna kawowa suna cewa shekara ta hamsin da takwas ya rasu zancen da ya fi inganci shekara ta hamsin da tara ne cewa na na aisha sallah lokacin da ta bar duniya ba ma na na aisha kawai ba in ban manta ba har da ummu salama su biyu in ma da annabi alaihi salatu wasallam ji musu sallah wannan shine Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda ya rawaito hadisi yace annabi ya ce la yaqbalu Allahu salata ahadikum Allah ba zai taba karban sallan da yanku ba idan ahadatha idan ya kai menene kai shine kullu ma yuqidu al-wudu'a fa huwa al-hadath al-bawl wal-ghayn da abin da zai warware alwala ko kuma abin da zai fitar da mafitan nan guda biyu adadin al'adanci an ce adadin ne saboda idan wani abu ya fito idan yanzu tsakuwa ta fita nan ta gaban mutum ba ta karya wa alwala ba amma idan bawuli ya fito ta gaban mutum to alwala ta kare domin al'ada fitsari ne yake fita da nan ko kuma me ko mali ko mabi ko wadi su suke fita da nan amma in tsutsa ta faɗo misali sai wata cuta ta sa tsutsa ta faɗo ta gaban mutum ba a ji alwalarsa ta kare ba kawai ruga za a yi da gudu gaba likita a ji mai sami ko tsakuwa ya faɗo daga gabansa ba za a ce alwalarsa ta kare ba to ji sa suke kasa alhadar sun gida uku suke cewa akwai kubura akwai taharatun kubura sannan wato sun ce alhadar su ne ma kare da minas sabilai abin da ya fita daga hanyoyi guda biyu idan suka zo bangaren abu da ya shafi sarki ne suka ce ya kasu gida uku ko gida biyu shi ma kashi na farko ya kasu gida uku na farko ne suka ce akwai taharar da kubra shi ne sarkin da mutum zai yi daga babban kai shi ne kamar janaba wanda ya kwanta ya mafarki kamar yana saduwa da mace ko ya zaɓi da iyalinsa ko ya yi inzali ko bai mace ya wankan janaba ana shi babba ya zaɓi to Allah ba zai karɓi tallarsa ba har sai ya kauda kansa daga wannan ne hadasi ko kuma wato taharatun subra mutumin da ya bawali ko bayan gida shi ba ba za a karɓi sallar da ba har sai ya kau da wannan abu kuma ya alwala ya yi sallah ko kuma ce badlul minhu ba abin da yake makwafin taharatul kubra wa subra din ne ne ne yake makwafin taharatul kubra wa kubra shi ne ita da raba mun ce idan ta kama mutum sai yayi wanka ka'ida kenan kuma wanka na yin zare da ruwa haka nan bawali ko bayan gida idan mutum ya je ya biya bukata sai ya yi karfi shi ba to sai ya rasa ruwan gaba daya ya kace to akwai na uku shine badalin minhu ba sai ya mama ko kuma wanda ya zo jaraba ta gama shi sai ya samu babu ruwa kwata kwata ya rasa ruwa to me ko ya bari sallah da fita kuma sallah ba a yi da sai an yi alwala ya kace sai ya badalin minhu ba sai ya je ya yi ya je ya yi wato sai mama ko kuma wanda yake ganin rana za ta fito kafin ruwan sai da wanda ya tashi saura minti uku rana ta fito gashi kuma sai ya daba ruwa ba zai ke sa ruwa a cikin sa ba ya ya halatta ya sai mama in ya so bayan ya yi sai mama an ya bai masa Allah amma wanka ana bin sa sai wankan daga baya sallah ta tafi amma wanka ana bin sa to wannan shi ne abin da suke kawowa a wannan shi kuma da haratu kabar na biyu shi ma ya kasu gida uku akwai wanda da wankewa ke kau da shi akwai wanda algasu kenan akwai wanda kuma da wato almasku da ba kawai ita take kau da wannan najasa sannan akwai wanda shi kuma annabu yayyabi misali shi wanda wankewa take kau da shi shine kamar wanda annabi alaihi salatu wasallam yace a kamar yadda idan yaro yi ma wanda ya fara wanda ya fara wanda ba da cin abinci ba mutane sai ka wanke gurin amma bai ba da cin abinci wanda mace da namiji duk yayi da ruwa ake amma ya ba da cin abinci duk gaba ɗaya ko da irin yaro ya ba da cin abinci za a wanke gurin da da ruwa kaga akwai algatulu a nan ko kuma wata da ta taba ma kaya kawai za ka wanke sannan sai almasu annaba ne ta zo sallah yake wanda ya zo masallaci sai ya taka wata najasa su a lokacin kayan suna sallah da takalma sai ya taka wata najasa da takalminsa sai ya tafi wani gurin da kuma babu najasa ya kuma takawa to gurin da babu wannan najasa da ya taka ya jabe wannan gurin ko da ana ganin najasar a fili sai kamar jan kayan mata a kasa idan mace za ta ciwo masallaci kayan ta yana jan kasa ko za ta bi unguwa sai an daba ne za ta wata sahabiya ta tambaya cikin sahabbai sai annabi ya ce wato wato duk gurin da kika jaba da najasa gurin da babu shi ya warware wannan gurin ko da ana ganin sa ji da ba ko da najasa ai shi ne kamar yadda za mu zo nan gaba mu ji kau da ainihin da kawai a daina ganin ta da ido amma dan ka dauki abu ka sa ka jinjira ka ji warin sa wannan kuma maganar tsafta kake yi amma kau da najasa an yi kamar yadda za mu ji a hadisi nan gaba saboda haka wannan shi ne na albasu kenan sannan annabu wanda za a yi yabi shi ne idan yaro karami ya ba mutane ibadar da abin da ya ba wa zaka kun sa annabi ya bambanta tsakanin yarinya karama da yaro karami idan yarinya ce karama ko ta fara cin abinci ko bata fara ba sai ba mutane wankewa zaka ya in bata ci amma idan namiji ne sai ya fara cin abinci shine bambanci to kaga annabi alaihi salatu wasallam ya ce ba a karɓar sallar ɗayan ku idan a hadasa idan yayi kai ko babba ko karami hatta yake wanda a hannu yayi alwala saboda haka wajibi ne mutum ya sarkace kansa daga ni daga wato najasa yayin da yake ga najasa wannan shine hadisi na biyu da muka bi hadisi na uku ana Abdullahi bin Amr bin al-As radiyallahu anhu ba aka go da Abdullahi dan Amr dan As Allah ya kara masa yadda wa wa Abu Hurairah da Abu Hurairah wa Aisha da Nana Aisha radiyallahu anhu Allah ya kara musu yadda kanu suka ce kaga hadisi ne mashhuri قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بكرا لا أبدا أن تبت أجري جيسي ويل للعقاب من النار عذاب تا تبت أجري ذلك دباء وانجي سوسي دوتا kaga magana alwala ake duk wanda ya zo ya alwala gujar gujari ya ballam a wannan gurin da ya bari za a adabtar da shi ranar alkiyama to kafin mu je kan hadisi sababul wurud nasa shine Abdullahi bin Amr bin al-As Allah ya kara masa yadda wato yana cikin manyan sahabbai kamar yadda ake kawowa cewa babban sahabi ne ba quraishi ya yi hijira shi da mahaifinsa kafin fatahu makka sannan ya musulunta ya riga mahaifin musulunta mutum ne mujtahidi yayi fice da wani abu ibada ta gaske kafin da wannan gabar mahaifin sa Amr bin al ya girme shi da shekara goma sha ɗaya ta kan mahaifin yana shekara sha biyu ya haife eh Abdullahi Amr bin al yana shekara goma sha ɗaya ya haife Abdullahi bin Amr bin al saboda haka in suka kawo tare dauka za ta yi wa da kai dan shi Abdullahi bin Amr bin al ma ya bu mahaifin sa irin garin jiki ya bi shi tsawo don suka to dauka za ta yi wa da kai goma sha ɗaya to sai kuwa kaga wannan yana tsara dubi akan cewa sai a ƙara shi sa annabi yace idan yayin ku suka shekara goma ku raba musu shimfiɗa in baya zalla kai masa duka aga hikima ta wannan hadisi to mu yaran mu ne zuwa alaji har ba su shekara bakwai ba ma yaran ya san shekara hudu ya san komai ya san komai na taba gayawa wasu bayan Allah wata makaranta da na taba karantarwa yara kanana yan shekara shida suna lekowa yan jami'a wai suna lekowa wai sai yaron yana gaya wa ɗayan cewa wai shi wancan ta fi kyau ita yake so wancan kaga yaran yanzu ke saboda haka yaron yanzu dan shekara biyar shida ya san komai shi da annabi alaihi salatu wasalam wato da hikima aya ba ta tabbatar ba da cewa ɗanka na cikin kan zai shiga wasu lokuta guda uku sai shigo ma ɗaki sai ya tsaya a bakin kofa ya nemi izini yaran yanzu sun san su bude waya su shiga akwai wasu lambobi da ake ba taɓa sani ba sai ta hanyar yara ake dannawa idan aka buto aka danna lambobin nan a a a wajen in za a yi gogulin wasu abubuwa ne na pornography suke faduwa yara kanana sun sani kaga ainihin babu aula kenan in an ce da shekara bakwai ko goma na yanzu in yana shekara biyar sai ka zama beri ke ya kuna kansa na'am eh ka ji wai wasan kasar su kenan na yanzu amma yaron da ba ka gani yaro da yawa wanda ya shekara arba'in ko sama da haka zai gaya ba shekarar da bakwai aka yi makaciya kuma yawon da yake tumfar tumfar a gani ko ba haka bane yawwa saboda haka an ba tattara ake makota gaba ɗaya a ce mai gidan gaba ɗaya tattara yaran layin su goma duk an sha sun shekarar takwas kuma suna wankewa za su a makarantar boko a baban da yaran yanzu shi sa ƴaƴanmu suna mu yi tsada suna jarirai ma muke musu kaciya domin ba haramun bane saboda abubuwan zamani da suka zo saboda haka wannan Abdullahi bin Amr bin Al-As kawai shiga wani abu shine mahaifinsa ya girme shi da shekara goma sha ɗaya haka yana nuna wa dama maximum a zance mafi inganci yaro ya shekara sha biyar ya balaga Bila saboda Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa ita ya zo zai je yaki yana shekara sha hudu annabi ya ce ko ba bai girma ba amma da aka zado za a yakin Uhud shekara sai kenan ya shekara sha biyar aka kyale shi aka tafi sai malamai suka ce to yaro ya shekara sha biyar ko ya za bai nuna alamu na balaga ba balaga ba ya balaga namiji mace kuwa shekara takwas za ta iya balaga mace ka je ka shiga YouTube ka rubuta ko kai Google ka tambaya ka ji yarinyar da ta fi kowa karancin shekaru da ta yi wa a duniya za a gaya ba sai America ce za ki musulmi ka ga America ce ita impregnating din jama'a kaji ke karin da ya karara wata kai shekara takwas ba shekara takwas to sau da haka wani kaga kuma suke zaki mutane akan auren wuri to su zinan wuri ake yi shi shekara biyar shida ake farawa a America domin ita ce mafi karancin shekaru da ta taba wannan a shekarun baya da na duba ban san a yanzu ba ko an samu wata to da haka Abdullahi bin Amr bin al-As Allah ya kara masa da yayi fice da ibada mutum ne ne wato wato dan tsaye da kuma tsananin biyayya ga Allah domin shi ya kai matakin da har sai da ibada ta mutu gundire shi daga baya shi ne wa Allah tambaya akan azumi cewa ya zai yi azumi na nafila sai annabi ya ce kai kai guda uku a wata sai ya ce maka nan sai annabi ya ce mata guda biyar ya ce shi ya masa kanan bakwai ya ce ya maka nan sha daya ya ce ya masa kanan ya ce kaga babu wani azumi in ba irin na annabi Dawud ba kai yau gobe ka huta annabi ya gaya bar wannan sai ya koma yi yau ya yi gobe ya huta da ya manyanta sai ya zo ya kasa da kansa yake cewa ina ma na ɗau shawarar da annabi ya bani domin annabi alaihi salatu wassalam yana cewa habbul amali ila Allah adwamuhu ko adwamuha wa in kalla mafi soyuwar aiki a gurin Allah wanda aka dawoma ana yi duk kankantar sa da ka zo ka rika yin walaha raga a takwas takwas kullum ita ce maximum dama hadisin umma ali wara idan kai raga a takwas yau kai gobe ba za ka kuma yi ba sai wata shekara wara ka rika yin bibi kullum wara ka yi kullum sallar dare da kai raka a goma sha ɗaya ka kasa ba za ka kuma yi mace wuce ramadana to gwara ka rika yin raka a uku wucirin kai koma karshen dare kawai duk da cewa ba duran da ka farka din kuma kai za a baka ladan eh ba to a ce wajen ka a duran da ka farka kai ladan yana nan amma Allah ya fi son wanda za a samu consistency a ciki kullum ka rika yi amma da ba ka samun damar yi kawai yau Allah ya baka iko ka tashi kai akwai lada kan wani ya dauka babu ladan ne akwai to Abdullahi bin Amr bin Al-As da yayin yadda zai zo ya kasa ibada sai sai dawa ran da shawara da Annabi ba da kansa cewa ya rika yi kadan kadan wanda ba zai kusa ba to sai ya rika wani abu daban kuma idan yayi azumin yanzu ya galabaita sai sai ya ce bari in huta sai ya kwana kamar biyar yana huta bayan ya huta sai ya ce bari in rama kuma in ya kuma yin biyar din nan kaji ba sun yaba kafa baya sai ya ƙara koma gidan jiya sai ya ƙara hutawa haka Abdullahi bin Amr bin As yayi Allah ya ƙara masa yadda to Abdullahi bin Amr bin As yayi fice da wannan wato ya ibada ya rasu a layalil harra a karshen watan Zulhijja shekara ta 63 bayan hijira sannan sai Abu Huraira shi kuma mun ji Allah ya ƙara masa yadda to akwai na da Aisha bari mu bari mun je kan wata gaba da hadisin sai ita kadai ita kuma sai bayani akan ta to sai yace wailul lil aqabi min al-qalu duk suka ce dukkan rawaito suka ce ne wailul lil aqabi min an-nar azaba ta tabbata ga digadigan da ba a wanke su da wuta aka ruwa ya tafi wailul lil aqabi min an-nar saboda haka wannan ida Abdullahi da Amr bin al-As Imam al-Bukhari ya fitar da nasa a cikin kitabul ilmi. Babu man rafa'a sawtahu bil ilmi. Da kuma babu man a'adal haditha talatan li yufhama anhu. Da kuma kitabul wudu, babu gasilin rijlaini wala yamsawul qadamaini. Sannan Imam Muslim ya fitar shi kuma a kitabul tahara, babu wujubu gasilin rijlaini bi kamilihima. Sannan Abu Hurairah ya fitar a hadisin wato a cikin sahihi sahihi nasa Imam Bukhari ya fitar kai a kitabul wudu babu gasilin aqab sannan Imam Muslim ya fitar a kitabul tahara babu gasilin rijlaini kitabul ma yana da Aisha shi kuma Imam Imam Muslim ya fitar da hadisin ta a cikin babu wujubu gasilin rijlaini shi ma saboda haka wannan shine guraren da mutum yana neman hadisin zai same su me sababul wurud haka sababin shi wata rana an je yaki an dawo to annabi alaihi salatu wasalam a wato ɗabi'arsa idan aka dawo daga yaki yake tsayawa a baya don ko wani ya zai gajiya ko ku yi gaba ko wani ya yi da wani abu sai a ɗaya shi da wasu daga cikin tawagarsa aka yi idan abu ne na ban tsoro ya tawo a nauyi yake shiga gaba amma an gaba da abin kowa zai ce ku ku fara koma gida ba shi yake fara dawowa gida ba sai ya tabbatar kowa ya koma gida lafiya zai biyo baya haka annabi alaihi salatu wasallam to an taho dan lokacin sallar la'asar yayi sai suke ta jinkiri cewa bari mu bari annabi ya zo dan ya damu jami wannan kwadayin ya ta biyu har lokaci ya kusa fita saboda haka da aka ga lokaci zai fita sai aka tsunguma da gudu kowa yana ɗebo ruwa ana ta alwala da sauri to wannan alwalar da sauri sai sa wasu ba sa wanke kafafuwan su ba su fita ba to annabi ana haka sai gaji ya zo wasu na alwala sun gama sai ka wannan ya gama wannan ya gaba amma ba duk ababuwa ba su ta ba sai ce wai lil aqabi minan nas azaba ta tabbata ga digadigan da ba a wanke su sosai da wuta saboda haka wannan shi ne janyo wato hadisi shi ne sababul wurud da ta na ce kowace gaba kowace gaba idan aka zo ba ana nufin ya gaba ba amma a hadisin wata wata ruwaya ba cewa yin al'arasi jami'i na al'urko saboda haka duk gabar da ba a wanke ta da amma a nan za ka fassara shi ne da jarirai domin kafa aka yi magana amma ya shafi kowace gaba wanda ya wanke fuska bata fita ba ta shiga wanda ya wanke hannu bai fita ba ya shiga wanda ya wanke kowace gaba bata fita ba ta shiga saboda haka ya tsaya an kiyaye kenan cewa kada azaba ta shafi mutum rana da kiyama to shine wailu lil asab min an-nar azaba ta tabbata ga digarigan da ba a wanke su sai da wuta hadisi na hudu al-hadith rabi'a an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi kira da miki Allah tabbata a gare shi yace idza tawza ahadukum qala yace idza tawza ahadukum idan ɗayan ku yayi nufin yin alwada bal yaj'al fi anfihi ma'an ya saka ruwa a cikin hancinsa thumma liyastafir sannan ya fado wa man istajmara duk wanda zai karkin hoji karkin tsakuwa bal yujid to yayi kimara odd number wai idan sai kaza a dukkan min dauni idan dai ku ya farka daga baccin sa bari ya fice ya dai ya fara wanke hannayensa kabul an yi zikira uba bil ilahi kabul ya shigar da su cikin madubin ruwan ina lina ba za ka ce kwariya ba duk wani madubi da ke ya ke kira lina bado bawo ko bazi kofi da sauransu fa inna ahadakum la yadri aina ba ta ce da yadu domin annabi ya ce ɗayan ku bai san ina hannunsa ya kwana ba yawwa wa bi lafzin da muslim a wajen ruwayar wani lafzin da muslim bal yastanshi to ya shaka bi min kharaihi ko bi man kharaihi ko bi mun khuraihi duka akwai luga guda uku da suke faɗa ko ne aka biya daidai ne cewa ya shaka da ƙofofin hancinsa minal ma da ruwa wa bi nafsin man tawaffa'a wani lafazin cewa yi duk wanda ya rufe yin alwala fa yastanki lalle ya shaka ruwa to mu dawo kan hadisi annabi ya ce idza tawaffa'a ahadukum idan sai ku je alwala fa yaj'al fi anfihi ma'an lalle ya sa ruwa a hancinsa kaga nan umarni aka yi isa wasu ba da suke ce shaka ruwa wajibi domin al'amru bil wujubi au dai imam malik sai ɗauki jaka ruwa kuka jina a cikin lalari cewa jaka ruwa a wajen su sunna ne ku fahimta da kyau ko me yasa dalilin su shine ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ma da jayi wujuhakum ku wanke fuskokin ku sai yace ba a faɗi ba a faɗi hanci ba ku kuma sai imamu Ahmad ka ce ai ba yadda za a wanke fuska ba ne ka duba ba wannan na faɗa ne don ku gane yadda malamai suke istinbadi in ka da ce imam malik ya ce kaza imam ahmad kuma ya ce kaza ba da ka suke yi ba kowa istinbadi ne yanzu misali shi imam malik ya kalli ayar ne ya ce ba an baci fuska hanci a cikin ta ba an fahimta da kyau ko ba an baci hanci a cikin ya kace to ya za ka yi da hadisin da annabi ya ce fa ya an fi an fihi ba ya tanya ruwa a cikin hancinsa domin kun san umarni na annabi duk inda ya zo da yadda suke kallon sa su ba da wasu ciwo akwai yadda ake kallon sa yanzu misali a a masallacin nan shugaban kwamitin masallaci alhaji sai ce kada wanda ya ƙara shigowa ta wannan kofar ko kuma ya ce kada wanda ya ƙara shigowa ta wannan kofar kawai ya nuna ta kofar yamma kaga nan yayi hali ne gaba ɗaya umumi kowa ba zai shigo ba har mata an fahimta da ko duk wanda ya shigo yanzu ya saba ya saba umarnin da aka yi halin da aka yi kai shi amma idan ce kada wanda ya tsara shigowa ta wannan kofar in ba ni ba bane ko kuma in ba mata ba kun ga ya yi istisnai ko kuma wata kila zai iya fadar magana cewa kada wanda ya ƙara shigowa da wannan kofar amma ba da hadisi sai bai cewa yana nufin in ba mace ba da liman ko ɗan gidan a ƙarƙashin wannan kalmar kawai zai bai cewa ko kuma a wanda suke tare da shi suna zama a kwamiti sun san irin yarensa sun gane cewa yana nufin kawai wanda ya ƙara shigowa in dai ba mace ba ko liman kada wanda ya ƙara shigowa da wannan kofar to duk yaran annabi malamai da sahabbai da yadda suke kallon sa misali zan bawo hadisin da annabi yake la yusalli yana ahadukum bayan a yakin bani qurayza illa bi bani qurayza kada ɗayan su ya sake sallar da azan in ba bani qurayza ba sahabbai gaba ɗayan su ya gaya wa duka amma da aka tashi tafiya ana zuwa lokacin sallar asar ya yi aka tafi biyu sai wasu daga cikin sahabbai suka ce to sai wasu daga cikin sahabbai suka ce lokacin sallah ya yi yawan da suka ce ba ku ji me annabi yake ba cewa ya kada ki sallah in ba a bani Qurayza ba kuma ba ku ji ba wai suka ce a yana nufin cewa wato kada mu bari lokacin da ya da zarar lokaci yayi mu sallata a lokacin saboda haka wayannan sai suka yi sallar suna ganin lokacin da yau da wanda suka ce ba za su yi ba tunda ya ce kada a yi sai a bani Qurayza sai suka je bani Qurayza suka yi da annabi ya zo aka yi man bayani kuma bai yi wa kowa insani duk ya kyale kowa ya yi bibi wannan shi ake kira fikihu an fahimta da sai ko shi ake kira fikihu duk abin da kaji Imam Malik ya tafi a kansa to yana da dalilin da ya dogara wani abu ya dauka da bane la'akari ne idan kaji Imam Ahmad ya tafi a kansa da to kana bibiyar dalilan su za ka akwai dalili na'am sai to kaga ai abin da dama nake magana sahabbai da karewa ma sahabbai suna da fahimta wannan da kuma tabi'u tabi'ai su kansu sahabbai ga idiyar su yi fahimta daban-daban ballan da kuma almajiran su almajiran almajiran su abin da nake yasa na kawo wannan dan talibi ya zama mai ladabi wajen bibiyar maganganun malamai saboda kawai wani ya zo ya ce maliku ne sai ya ka san waye maliku kuwa maliku ne yake ce kai kuma waye da kace kai yanzu hiza ko da yake ake kawo wa ɗaliban ilimi irin waɗannan maganganun domin su gane da hujja ke yin abin su ba da ka ba idan ɗan ku je ya alwala ba yadda an an fi hima to su sun kalli wannan cewa ya sanya ruwa a cikin hancinsa sun ma da yadda jin sannan ya bari su sun ce ba yadda za a yi ka wanke fuska ba hanci ba za ka jaka ruwa ba sannan ka fashi sannan wajen jaka ruwa suka ce jakar da za ka ba yadda wasu suke ɗaukarawa ba idan ka zo shakar da za ka yi ka ɗan suke biya shiga shi za a jisun laki da bin sabira Allah ya kara masa ita yake cewa man ibadi bil istishaq illa an yakuna sa'iman duk wanda ya zo yin alwala ya shaki ruwa sosai sai dai idan azumi ya ce azumi ne dan kai ya wuce a ba shi a kansa ake kuma ne yadda bin sannan a fado a samu ɗan yatsu guda biyu al-ibab wa sababa sirkin yatsu shi kuma ba fadewa za a yi a fesa wa mutane ba shi ma fatowa ake daidai misali shi ne liyar tafiya domin abin da ake kira istinsa shi ne jazbul ba dukan ruwa ruwa ya tafi cikin hankin mutum fato shi kuma shi ne mutum ya fito ne wa man istaji mara duk wanda zai yi sarkin hoji to sai ce bari wuce lallai yayi wuce ya ke nufi da wannan daukan domin daga aljamru ne shi za a ke kiran jifa a aikin hajji jabarat za a ce ko aka alame su cewa ya tafi jabarat wurin jifa na ɗaya da na biyu da na uku to daga aljamru ne zuwa zuwa ke ɗauka dutse to a nan nake so in ji ko in tambaya cewa istijmari shi ne mutum ya ɗau dutse guda ɗaya ya je ya yi tsarki da shi idan ya goga sau ɗaya ya kuma goga sau biyu ya goga sau uku sai a ce ya yi sau dama mafi karanci uku ne istijmai mafi karanci uku ne dutse ɗaya zai ɗauka ko kuwa zuwa su uku zuwa su uku to duk gaba ɗaya yayi ba da suka ce idan ya ɗauki kifi kifi ma za ta ga daidai sai goji misali ka dai kamar da za ta yawa ya kuma juya ta ya goji da ɗaya gurin ya kuma juya ya goje da ɗaya gurin to a guda uku nan zai yi cewa ya mafuta da tiji guda daya ko da dutse guda daya sai yi su kawai ya yi alwalarsa alwala dai amma da zai zabi tiji din da kasa ta gida uku ko biyar eh sun odd number ko bakwai ko tara ke biye bi shi shi kuma amfanin wannan za ka yi tsari idan mutum ya yi ɗauko dutse ya yi guda ɗaya ya yi na biyu ya yi na uku sai ya ji bai fita ba to sai ya ƙaro biyu ba zai ƙaro na hudu ba in ya ji ya yi na hudu ya ji ya fita sai ya ƙara na biyar dole odd number daga uku zuwa sama ma ɗari da ɗaya ne dai a haka ne ke wannan shi ne ƙa'idar istijmari amma na faɗi wannan magana ku gane cewa ba dole sai an ce ko ke da yawa ba idan mutum ya je ya samo abin guda ɗaya sai ya ji cewa zai fita kuma ƙarfin bawali ko bayan gida sai dai a kiyaye musamman mutum ya samu kansa a wani guri a public toilet ya zai tare da zuwa su da yawa kar ka ɗauka kai kan tiri wallahi shi kaza kar ai magana ka sai annabi ya ce wato ai istijmari sai wai ka ɗebi kayan bola kai amfani da su ba ga ba haka ba dutsen da ka tabbatar da rajin sarkin sa ka hakura da shi kawai sannan inda mutum zai istijmari sai ruwa ya gudu dole sai yayi idan ya tafi ya zalla a haka sallar ta yi in dai sai alwala a haka sallar ta yi in yi wanda istijmari wasu malamai suna cewa abin da yasa ake ban mutanen Kuba saboda su bayan sun istijmari suna bibiyar da ruwa na sarki wasu kuma ka ce a'a ruwa kawai mutane ne masu tsafta inna la yuhibbu tawadin wa yuhibbu mutaqayyidin mu dai gane cewa idan aka je gurin da ba ruwa ko ka tafi wata kasar kadarar da ba a ga ruwa sai dai titi an danna ta kawai idan kai amfani da titi wajen sarki yayi sai dai kawai idan mutum ya zama ɗabi'a ta sai aka kode shi gaskiya zai ji jikinsa ba daɗi zai rika wari za mu zo na hadisi da yake nuna haka wata kila suka ce saboda wannan ko da yake a hadisin ne ba bari mu karanta saboda lokacin ya riga yayi sai yace bal yuti wa idan sai kaza a dukkan min nawmi idan sai yake barka daga baccin sa bal yake ya dai ya wanke hannayensa kabla idin nadi ni mazuri ila kabin ya shigar da su cikin mazubin alwalan talatin sa uku kun san wanda suka zo suka ce wasu kace wajibi ne wanda hannu an tashi daga baccin dare wasu kace banda baccin rana baccin dare ake nufi wasu kace duka biyu ɗan zahiriya duk biyu domin al'amuri ne yau biyu an fahimta da kyau ko fa inna alaikum la yadi ai da ba ta ce da hu yadu wanda suka ce wato banda baccin dare suka ce ai an ce wato ɗayan ku bai san cewa ai na ba ta albaiki ta kuma baccin dare ne an fahimta da kyau ko ba a kiran baccin rana bai tuta baccin dare ake kira da wato albaiki ta wasu kuma suka ce jirgin ya shiga suka ce abin da ya sa aka ce a wanke hannu har lokacin da mutum ya je cikin jima'i ai da kuka sosai ba in ne sosai sosai zai ta tabawa ya tabo ko ina akwai wanda hannunsa har cikin wando ana samun masu yin martabejin ma suna bacci wani kuma a sosai sosai har inda ba a tsammani to yasa aka ce ya tashi ya fara wanke hannun kafin ya fitar da hannun cikin mazubin ruwan alwala. Wasu ba da rashin ce kaga umarni annabi ko da kulob da kwana kulob a hannunka tsarewa ne. Kawai in ka tashi za ka yi alwala da jira ka wanki. Haka yan jahiliya ce. Ko kulob ne ya kwana a hannunka. Wani zai ce ai na tabbatar ni na zai da hannuna ya kwana. Shi kenan ba sai na wanke ba za a wanke. وفي لفظ لمسلم فليستنشد بمنكرين ko biminkarai a wani lafazin da muslim ya shaƙa da kofar hancinsa min alba'i na ruwa shine muka ce ya shaƙi ruwa yadda ba zai cuci ba kai da kansa amma dai ya shaƙi idan wasu za su kawai haka su yi so ta da shaƙi kuskure ne wa fi lafzin man ta waza a falyastanke a wani lafazin duk wanda zai alwala lalle ya sheka ya kawo wuce kuma shine huwa jaddul ma a ja ruwa ya tafi sama sannan a dawo ne kuma dawowar fashe hanci daban fashe ruwan alwala daban dan wani za ka ci ya bata gurin ya tafe fesawa ya kai shi sai ya damu mutane saboda haka ya kamata a kiyaye an gane ko wannan shi ne to shi ne wa bilan bil muslim awwal da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi shi kuskure Allah ya ji mana wa alaikum salam na'am na'am Na'am? Haka. Haka. tasarruhu to abin da alaji yake magana akai shine bi alaji wala rajuli um ta alaji arabiya cewa idan an yi magana akan cewa akwai gurin da za a yi annabi to shi annabi an gane ko a idan sai yake idan madini ya taba cikin mutum ba shi ma yayi yadi zai a shi da ke mafi inganci madini na jasa ne mani ne ba na jasa ba za mu zo wani babu nan gaba mani shi ne ba na jasa ba mani shi ne yake da mazaunin majina an bai da ke ko yadda in majina ta taba ba kaya ba za ka bata ba za ka je ka kire to haka shi ba mani ne amma madini kun ga mai saukin ba kenan ko shi kuma da jasa ne aka mata da gogware sai ayi hankali saboda haka in dai taba ba shi babu sai ka wanke gurin wancewa ake yi sannan a wanke al'aura shi a gurin wanke wannan da muka yi magana to idan na da mazi ya samu mutum wanke al'aurar da zai kuma ya wanke gurin da mazi ya taba dan sai mafi inganci kenan wannan zance ya fi kwari alaga ba malam an ji wannan ai ya fita ko alaji yawwa la ta fi da kalliba billah wa dai mutum yau da haka wannan shi ne alaikum salam amma da ya riga ka sallama ai na fitsarin yaro da yarinya yi sai ya buce a ba magana bucewa ba ba ai magana bucewa ba kwata kwata a wani ce kawai sai kun gurin ka je kai sallaka sai ya buce sai lokacin sallah ya fita kenan zaka yi tsakani da kuma yawwa ai ba ma liman ba lokacin sallar ai ba ran liman sai ya canja wani lokacin sallar zama zai kai me za ka ce bashir kai ne da karfi lokaci ya kure idan mutum ya idan da bambo eh kaga aiki ruwa shine mai risala yake cewa wato al-israfu gulum wa bid'ah mutum ya je wara bambo yana alwala wato gulum wuce gona da ilimi ne kuma bid'ah ne idan a bambo za ka yi sai dai ka rika kullowa in ka zubo sai ka kai in ba haka ba dan Allah wata ranka gwada ka gani ka ajiye bokiti a gurin da kai alwala kai alwala a kai ka ga ruwan wanka ka tara Allah ruwan wanka ne to ka gani saboda haka amma idan a wani abu yake zuba ba komai wanda kuma ruwan da ya zuba amfani za a yi to ban ne bai amma kawai abin da yake eh sai ka fara wanke hannu eh kullum su za ka yi kawanci ka ƙara kunnuwa kawanci eh sai a rika kai kai sai a rika kai sai a rika kai eh saboda ba za a gano masarar su kwata kwata in kuma za ka kunna kaɗan kawai sai kai idan kai kawanci ka tuta sai ka kuma bayarwa tunda dai sai kawanci a banban ka samu ruwa ko a kunna kake za ka yi wannan magana ka samu ruwa da yawa akwai bawa Allah da yake mun saboda wahalar ruwa da ya yana nan gurin yace ƴaƴan sa biyar yace wallahi in aka zo ba haya da kafa jira haƙi ba abu da idan na ɗaya yake ke gama na biyu yake ke gama na uku to sai a ɗebi ruwan wanki sai a fara a gurin shi gaba ɗaya kai ka samu arha a wanke hannu kake kana saboda wahalar ruwa Allah ai a gode wa Allah akwai gurin da bohon din ba ruwan baya zuwa za a je a yi ta dari kaza ruwa ne zo ko in zo ya fara zuwa ya dila kai da ka samu ruwa har a rola kake abin ko Allah ya jire ka ba mu da abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu dadan sa wanda muka yi kuskure Allah ya yabe mana ina roƙo Allah ya shine ya tajawawa da kokon gaba da kaza Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon manta Allah ka nuna mana kariya kariya ce ka ba mu ikon guje mata kasar mu Allah ya ka zauna da ita lafiya Allah ka ba mu shugabanni na gari marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da gobin da madaukaka iyayen mu da malaman mu da wannan mai gida da suka roƙi Allah ka ji kansu da gabara masu rai kuma Allah madaukakin sarki ka kara musu lafiya da tsawon kwana muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da gobin da madaukaka waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun matasa da suke neman aiki da sana'a Allah ka biya musu bukatun waɗanda suka dogara da fayil network suka ki sana'a Allah ka shirya mana waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta so a gaba Allah ka shiga lamarin muna roƙon Allah da sunayen ta kyawawa da sukukun sa maɗaukaka Allah ka ba mu aminci a cikin rayuwarmu اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين